أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga ubangiji Allah madaukin sarki wanda ya bamu ikon haɗuwa a wannan guri domin ci gaba da wannan karatu na Alfiyat ibn Malik kuma ina jin tunda muka tafi hutun sallah sai yau ko so wannan darasi namu na yau shine abinda muka karanta da za a katarun nada waballu sada idan muka ce attanazo اشتغال الامر مجمع بقى كو وانت للمعروف وراك من بيتي بيتي بيار
ko ikon Allah الله يبدا اي ده
to hankali na ya tafi wani guri can ina za mu tashi kenan kace
وانت للمعروف في الى المخبر
Can.
ما باين وانا في wani babi kafin ta na
na ce eh ta'addul fi'l wal zumi ko eh, akwai shi.
afwan kai lalle hankali na ya tafi wani guri a'a malam mun gama an gama shi mun gama ishtigali wa ulkatun hasilatun bitabi'i ka ulkatun min nafsi ismi waqi'i to amma dai gaskiya nan muka tsaya in Allah ya yarda ina nan za mu tashi wa inta lal ma'rufu fi la mukhra dan duba na ka kai ma dan sai mu ga A'a, a to ai ga kuma abina nan eh, alama ta nan eh, a wajen wa in talal ma'tufu fi'l Ah, mukhbara to nan ne za mu za mu bihi an ismin fatifan mukhayyara nan za mu tashi
to bismillah rahman rahim mun ji babin ishtigali ishtigali al'amil anil ma'amul ko idan ka ce zaidan darabtuhu walimtuhu kaga zaidan din nan zai zama maf'ul bihi ne maf- mansubun bi fi'lin mahdhufin yufassiruhu ma ba'dahu zaidan darabtuhu yani mana darabtu zaidan darabtuhu ko to a wannan baiti yake cewa wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyara yana son ya nuna maka halastin ɗayan fuskoki guda biyu ne wata idan kai atafi akan suna marfu'i to ya halasta ka tabbatar da fuskoki guda biyu an war raf'u kun gane ko shi ne ke cewa in talil ma'atufu fi'ilan mukhbaran bihi an ismin fa'atifan mukhay- mukhayyara idan ka ce zaidun kama wa amrun akramtuhu zaidun kama wa amran akramtuhu ko wa amrun akramtuhu kaga ai kai atafin zaidun kama kaga jumla ce wa amran wa amrun akramtuhu kaga wa amrun akramtuhu ai kai atafin jumla ne akan jumla ko to shikenan zaka iya cewa zaidun akramtuhu zaid zaidun akramtuhu wa amrun ko wa amran ba ta fi kai da shi kai ba kaga ai ka ƙara wani bayani ne akan shi ma'tufi zaid can ko to shi ne ke cewa wa in tal ma'tufu fi'lan mukhbara wa in tal ma'tufu idan abinda aka tsabta a kansa eh, wa wa in tal ma'tufu idan abinda aka tsabta shi wa in talil ma'atufu idan aka bin aka tsabta shi ya biyo fi'ilan mukhbaran bihi wani fi'ili wanda aka aka yi labari da shi wata aka ƙara bayani akan shi ma'atufi din anismin ga wani suna fa'atifan to sai kai atafi zaidun da rafa ko sai ka ce zaidun akramtuhu wa amrun kaga ai kai rafa ga ma'tufi shine amrun kuma sannan kana da dama kai nasba zaidun akramtuhu wa amran to idan ka ce wa amran me yasa kai nasba ka kula da sadru ne domin ai kaga zaidun kana da fuskoki biyu a jawazin rafi wa nasbi zaidan akramtuhu ka yi ishtigali ko masha Allah to sai ka kula da da ka ce wa amran ka kula da sadru na jumla ne kun gane ka kula da goshin jumlan ne shi yasa sai aka yi atafi akai to shine kake da fuskoki guda biyu a gama dufi na farko nasba alal ishtigal sai rafa'a ala an ala cewa zaidun muhallin rafi'i ke ya fito ko warraf'u fi ghairi alladhi marra najah fama ubi haf'al wa ma wada ma lam yubah a baya an faɗo mana ga inda ya halasta kai rafa'a ga inda ya halasta kai nasba ga inda kake da fuskoki guda biyu ga inda kuma wajibi ne kai nasba ga inda wajibi ne kai rafa'a na jin dun mun ji su a baya ko to yake ce mana kun ga daga gurin guraren da yake wajibi ne kai nasba idan an sami a idan oke inda kake da fuskoki guda biyu idan an samu fili amri zaidan akrimhu kaga akrim ai amri ne ko to zaidan kana da fuskoki guda biyu zaidan ko zaidun idan an samu fili wanda yake nuna talabi to kana da fuskoki guda biyu ga shi alismul ma- mashghul anhu to shine ke sai mana nan warraf'u fi ghairi alladhi marra raja warajaha raf'u yin rafa'a shine yafi karfi yafi rinjaye fi ghairi alladhi marra ga fusko ga wai ga wani fuskokin da suka wuce ma'ana in ka ɗauko gurin da yake akwai fuskoki ka wuce ka ka ɗauko fuskoki biyu mai fuskoki biyu gurin da yake akwai wajibin nasuwa gurin da yake akwai rafa'a hukunce hukuncen da ya mana bayani a baya in dai ba su bane ko to shikenan rafa'a kawai za ka yi ga shi mushtagal an din za ka yi rafa'a ne zaidun darabtuhu zaidun darabtuhu kai rafa'a ko kai nisba amma al-muktaru shine raf'u mun fahimci wannan ko to shi ke cewa warar jihar raf'u yin rafa'a ya fi rinjaye fi ghairi ladhi marra ga wani fuskan da ya gabata don haka fama ubi haf'al ka cire ma fadin kamar kamar na ta da a a if'al din faf'al ma ubiha da abin da aka halasta maka to ka aikata wada malam ba abinda ba a halasta maka ba ka bar shi kawai kakka ce za ka yi don in ka yi za ka zo mu da larabawa abinda ba su sani ba wannan kuma kuskure ne wannan kuma za a yi maka dariya ko kuma ba za a kalli maganan ka ba saboda ka keta doka wa faslu mashgulin bi harfi jarri aw bi idafatin ka waslin yajri in ka ce zaidun kun gane ko? Aha. Zaidun darabtuhu, darabtu gulamahu. Ko kuma Zaidun kama wa amurin marartu bihi. Zaidun kama wa amurin marartu bihi. Yanzu kaga bihi din na aika yi jarra ne. To shine ke ce mana wa fasul mashgulin bi harfi jar. Wa faslu mashgulin. rabewa tsakankanin shi alismul mashgul wal mashgul anhu bi harfi jar da yin da harafin jarra au bi idafatin ko da ko da idafa to yajri irin wannan hukunci ne da aka yi maka ba yake gudanantuwa ka wasulin kaman halatul wasuli in ka ce zaidun darabtu gulamahu zaidun darabtu gulamahu in ku lura da kyau shin tsakanin zaidu da gulamahu wa ka buga zaidun darabtu gulamahu kaga gulam ne shine maf'ul ko madalla jamil jiddan to kaga ai sai ka kawo shi da gulamahu mudaf da mudaf ilayhi mun bincin nan ko ko kuma ka ce marartu a zaidun darabtu a afwan zaidun darabtu gulama sahibihi gulama sahibihi kaga shi nan ai shi ma akwai mudaf da mudaf ilayhi ko can da lamiri mustatiri muttasili nan ko kaga da sunaye guda biyu ko kuma zaidun marartu bihi bi gulamihi ba ka kawo bi gulamihi da harfi jara ba to duka daidai ne kamar da a ce ka sadar da jimlolin guda biyu ne ka kawo da wajen idafa ko kuma da wajen mene da wajen harfi jar duka daidai ne da hukuncin ba wani sabon hukunci ne wanda za a ce kuma wani zo za za a fara ba wasawwi dha fil wasawwi fi dhal babi wasfan da amal bil fi'li illam yakumani'un hasal to kada mu manta a can baya ce muna mun ji akwai ismul fa'il ko da ismul maf'ul to wannan wasfa anan ana nufin ismul fa'il ne da ismul maf'ul kun gani masha Allah to shi ma dai haka hukuncin yake in ka ce zaidun ana daribuhu amsi zaidun ana daribuhu amsi ina siffa a nan daribuhu ko to a nan fuska ɗaya ko kake da shi sai kai nasba sai ka ce zaidan ana daribuhu amsi zaidan ana daribuhu amsi domin menene amsi ai bai nuna siffa wacce take tabbatacciya yanzu to amma inda za ka kawo uh, siffa ce gairu amila inda za ka kawo siffa wacce za ta yi aiki shine wanda take fa'idantar da istikibali kamar ka ce zaidun ana daribuhu al'an ko gadan wa dirham anta mu'tahu to ya halasta kai nasma ya kamata ya halasta kai nas- kai kai rafa in ka duba da kyau akwai bambanci da wancan jimlar da mu kawo in ka ce zaidun ana daribuhu amsi wannan suna ne ba siffa ce wanda take aiki ga kalmar da ke kamanta ba amma in ka ce zaidun ana daribuhu amsi kaga a- afwan ana daribuhu al'an ko gadan kaga akwai ma'anar istikibali na farko kenan na biyu kuma ana daribuhu al'an kun ga yanzu daribu a ismul fa'il ne ko to dariba na ismul fa'il ne zai nasarci mene lamirin hu ko kaga ai yayi aiki siffa gashi nan ta yi nasba ga lamiri to saboda haka kana da fuskoki guda biyu zaidun ko zaidan ana daribuhu amsi mun fance shi to shine ke ce mana wasawwi ka daidaita fuskoki biyu fi zalbabi a wannan babi in aka sami wasfan siffa ta zo amma siffan nan za amal bil fi'li wacce take yin aiki da fi'li kun gane idan ka ce zaidun ana daribuhu amsi ai ka buge shi to siffan nan bata aiki anan kar ku manta ismul fa'il ya amalu amala fi'ilihi ko yau zai aiki ga abin da ke gabansa ne ai amma in ka ce ana daribuhu amsi ai wannan abu ya riga wuce wannan ba siffa ce wanda take aiki ga abin da ke gabanta ba amma in ka ce zaidun ana daribuhu al'an zan buge shi daidai yake da mene zaidun adribuhu al'an ko kuma zaidun ana daribuhu gadan ma'ana zaidun ana adribuhu gadan wancan ko darabtu wa amsi ne to saboda kana da fuskoki guda biyu ka iya cewa zaidun ko zaidan ana daribuhu amsi ko al'an a afwan al'an ko kuma gadan shine ke cewa wasawwi ka daidaita ɗayan- ka daidaita halastan fuskoki guda biyu fi hadhal babi a wannan babi wasfan inda aka samu wata siffa za za amalun bi wadda za ta yi aiki bil fi'il ga fi'ilin da ke gabanta bari nan dan ba ƙara baku misali idan ka ce ana qatilun zaidan me yaman zaidu nasba kaga qatilun amma in ka ce ana qatilu zaidin katilu ta yi nasaba ga zaidin kaga wata aiki ba domin wannan yana da ma- katilu zaidin yana da ma'anar mene almudhi to siffa anan bata aiki ba amma inda zaka ce zaidun ana daribuhu gadan ko al'an daidai yake mene zaidun ana adribuhu al'an to kaga za ta yi aiki ko ka gani kan ka kawo sun fahimta ma zaidun ana za ana daribun zaidan okay ana za ana daribun zaida to kaga ta yi nasba mun fahimce shi ko in lam yaku hasala mani'un idan abin da ba zai hanan haka ba bai kasance ba kenan kake da halarci amma idan akwai wani abin da zai hana to shikenan ba za ka yi ba ba za ka yi tabbatar da fuskoki guda biyu ga shi mashgul ba mun gane ko kamar yadda ka gawa amsi kaga ba shi halasta wannan ka yi ta aiki domin isin fayi a nan yana da ma'anin mudu ne no ana amfa ana neman wanda yake yana da ma'anin istikbali ne a nan wa ulkatun hasilatun bitabi'i ka ulkatin bi nafsi lismil waqi'i idan ka ce zaidan darabtuhu kaga darabtu zaidan kayi nasba ko to ko da an sami jar da majrur ne zaidan marartu bihi kun ga nasban dina nan ko da idafa zaidan darabtu gulamahu kaga na an sami alaka tsakankanin shi shi mashgul da da da, da gulam anan ta hanyar ah, harafin jarra zaidan marartu bihi kaga nan ka kulla alaka tsakankanin zaidan domin lamirin bihi hidin yaudi ila man yaudi ila zaidin hakanan da idafa ma zaidan darabtu gulamahu yanzu ka ba gashi ka raba gulam a jikin lamiri ba to lamiri din nan ai yana da alaka da zaidi ko gulam din yana da alaka da zaidi muke nuna lamirin shine ke cewa wa ulqatun duk wata alaka hasilatun da ta tabbatu bi tabi'i ta hanyar matbu'i wato inda kai itiba'i kaman kai da kai atafi ka ulqatin to kamar alaka ne bi nafsil ismil waqi'i da wannan sunan da ya zo a gaban menene shi mashgul inda kai atafi da harfin jarra zaidan marartu bihi to zaidan din nan dai still dai babin istigali ne babi ne na istigali mun fahimci wannan ko to gashi ne za ku ƙara gani cikin shiri to bari mu taɓa ko da mun yi baiti nawa ne biyar to bari mu yi baiti ko da biyu ko Mm. idan ka ce babu tanazo a tanazo lugatan تعدي الفيل a takhasum lugatan ba a tanazo
تعدي الفيل والزمن
ya subhanaka allahumma ka Allah ka mana gafara to na dai ku to ku karatun da zuni dai ta'adil fi lil zumi ko fi'ilai a larabci na sun kasu kashi biyu ne akwai fi'ili lazim akwai fi'ili muta'addi fi'ili lazim shi yana zuwa da mafu yana yana yin ta'addanci har zuwa ga mafu'ulinsa ma'ana zai mishi nasba lazim ko bai yin nasba kana lazim kana iya ce mishi mutajawiz shine transitive verb kenan kasir shine lazim intransitive verb kenan shine wanda zai zuwa da maf'ul bihi kaman misalin mene kaman farra kaman fariha kaman dhahika kaman nama duk waɗannan ba su zuwa da maf'ul bihi to sun zama wani iri sun zama fi'ilai lazimai to shine malai yake cewa ta'addul fi'l wa luzumihi inda fi'ili kan zanto muta'addi da kuma inda kan zanto lazim to wai shi muta'addi yana da alama ko bai da alama eh yana da alama mana gashi na ibn malik zai mana bayani alamatul fi'l al mu'adda an tasil ha gairi masdarin bihi nahwu amil yanzu idan ka ce darabtu zaidan darabtu zaidan yanzu darabtu daraba din nan zaka iya kawo ha'un ha'un lamiri a gurin da maf'ul bihi kaga darabtuhu to ba ga hu ya zo ba to ya ya nuna cewa wannan fi'ili mutaddi ne amma jar jara zaka iya cewa jarahu farihahu akan eh, namahu kaga da ba zai yi ba to ashe kenan fi'ili muta'addi zaka iya gane shi ne in kawo lamirin ha anzala mutadi ne ko lazim anzalahu ka gani bi ilmi madalla alaba Allah da kaga ya fita kaman kataba katabahu kai ko da maka kawo kafin eh din saboda wannan shatibi shine ka a cikin shatibiya na gane fi'ili muta'addi in ba na manta ba ka gani kataba katabahu katabaka daraba darabahu darabaka ka gani amma fariha ba zai yiwa ka ce farihaka ba ko farihahu ba to Allah ka samu dace to shine ma ya ce alamatul fi'il mu'adda mu'adda alaman fi'ili muta'addi an tasilha shine ka zo da ka hada shi da lamirin ha'un wato ka zo da shi da lamirin ha'un muttasil ya zanto lamirin muttasili ya hada da shi gairi masdarin bihi amma wad- ba wanda aka fara magana da shi ba nahu amila ina mu- ina misalin fi'ili muta'addi kaman amilahu amilahu yanzu ba ga amila ya dauki lamirin hu ba to shikenan ya zama ne ya zama ya zama wannan fi'ilin amila ya zama muta'addi kun gane to wannan shine alaman fi'ili muta'addi in dai lamirin ha ya zo ya ya- ya zo da shi to shikenan to shi kuma lazim in kana son kamar da shi muta'addi sai ka sai ka sai ka zo da harfi jar kun gane ko kai tadhifi kamar fariha zaidun sai ka ce f- a- afrahatu zaidan ka kai zaidan alhamza anan ko ka gani qara'atu an af abin nan kamar misali ka ce fariha ok afrahatu ko shi ma kara zai yi ka gani kara a kara'atuhu eh eh, to ai kara'a da ai dama asalin muta'addi ne to anan idan muta'addi ne asalin sai kara mishi alhamza to sai ya zama muta'addi ila maf'ulaini ila maf'ulaini zai zama shine ai duk wai karatu ai malam foundation kawai inda kana da foundation to an Allah da wannan sai ga cikin sauki ka same shi fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu dabbartu tadabb- tadabbartu kutub fansib maf'ulahu bihi fansib maf'ulahu bihi shi fi'ili muta'addi kai ma maf'ulinsa nasaba da shi ma'ana fi'ili muta'addi shi kan yi nasaba ga mene ga maf'ulinsa in lam yanib an fa'ilin in fa bai mai mafa'ili ba idan ka ce akaltu akala zaidun ta'ama yanzu ka kawo akala kayi nasaba ga wani kayi rafa ga fa'ili kuma kayi nasaba ga at'am ko to da za ka cire zaidun sai ka zo da at'am kusa da a- akala kaga sigan zai gayyaru sai a ce ukila at'amu kaga ne ya tashi ya zama na ibul fa'il eh shine zai ce in lam yanub an fa'ilin idan bai mai mafa'ili ba mafhumin makhalafa na nuna in ya mai mafa'ili ba za ka mai shi nasaba ba rafa za ka yi saboda yanzu ya zama substitute of addu'a no na nabil fa'il na hawo misali tadabbartul kutuba yanzu kutuba mafulu bihi ne ko to tadabbartu ai fili ne mabni ne ma'lum ko to da za ka mai da shi muta'addi ka ce tudubbiral kutu sai ka ce mene bu tudubbiral kutubu shikenan kaga na ba an shikenan ibn malik na gaya mana wani lokaci na ga na ga akwai can na shiga library din su mutuka kuma sai can bukhari ya zauna da bukhari ga baki ɗaya tun da kafar kwa karki duk wata kalma mu'ura ba sai da ya fitar da ita duk wata kalma mu'ura bi sai da ya fitar da su da jawazin wajahaini da wata kalma da take da iskali wallahi duk sai da ya fitar da su na sahih bukhari ka to subhanallah wallahi malam sun ribanci lokacin su wallahi ko sun ribanci lokacin su akwai wani a ɗaya daga cikin yan uwa da muka karatu shine shine wanda na fara karatu ya fara karatun shatubiya guri na Di- kun ga yadda muke karatun naka Allah ka muka yi karatun nan da shi da hansa din na fara yi na farko da shi ina haska da dare haka muke karatun nan to ubangiji Allah da ya bashi iko ya karatun nan sai ya hada shashi shatubiya ya tafi jami'atul islamiyya ya je karatu shin digiri din shi wallahi malam first class ya fito da shi first class ya fito da shi ya riga iya
first class ya fito da shi wallahi semester farko da suka yi jami'atul Isl- islamiyya ya samu makin da kusan ba wanda ya taba samun irin shi sai da suka turo shi wani wuzaratu talim tarbiyyar tarbiyya a nan a riyadh malam suka ba shi kyaututtuka yana nan yanzu ya yi makarantar haddin kur'ani can wurin kofan jato can gaba ya yi makarantar shi na haddin kur'ani haɗu da gidan shi gashi nan yana ta yana ta karantar da hadda kawai bin shi wallahi kaga karatu Allah ya samu shi albarka sosai to mu tsaya nan ko ko mu mu dauki alamar lazim shi ma shi ma ya ɗauka to to guda biyu ko uku ko ta ya za a yi mu gane fili lazim shi kuma shi mun gane fili muta'addi alamarsa shine ka zo mishi da lamirin ha'un ko ko kafin a matsayin maf'ul bihi walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'alis sajaya kanahim kadhaf alalla wal mudahiq an sasa wa maqtadana dhafatan aw danasa أو عرضا أو طوى المعدى لواحد كمده فامتدى to ga alamun fili nan lazim ya ce wa lazimun kaga fili lazimi garin mu'adda ba fa shi ba fa mutaddi bane wai na sai bambanci maka ka sani akwai bambanci fa yawwa wa hutim luzumu af'alis sajaya al tabbatar da shi lazimi ya zama ya lazamci af'al ne da suke nuna ɗabi'a wato waɗansu abubuwa da ake aikatawa kake aikatawa a ɗabi'anka kun gane ko kaman karuma fi'il ne min af'alis sajaya a kawai haka nan kawai kana zaune sai ka zama sadauki ina sai ka tashi ka aikata wasu abubuwa ko sai ya zama siffanka ɗabi'arka ɗabi'anka ita ce za a kalla a ce kai jarumi ne mun fahimci wannan ko masha Allah kaman sharufa ya ɗaukaku kawai haka nan ba karatu ba komai sai a ce ka ɗaukaka a'a sai ka tashi ka yi ta karance karance shine har sai ka samu ɗaukaka to kana him kaman ya yi zari mai zari yanzu ai yawan ciye-ciyen abinci ne yawan ciye-ciyen abinci har da lalleko na wasu ma sai a ce wa wane wane ya zama na himin mai zari mai yawan ciye-ciye ai to kaga har sai ya zama zai iya zama mishi mene ɗabi'a shi ɗabi'a ne kawai malam kullum sai ya ci malmala uku na tuwon shinkafa haka ɗabi'arsa take kai ko in zaka ci cikin cikin ka sai sandare kai malmala ma biyu ka ci daga jiki ya sandare musamman wanda wanda ta iya tuki yayi irin kirkab din nan malam ai sai ka sai ka abin nan ka zaf alalla haka nan fi'ilin da yake nuna yake dauke da ma'aunin if alalla kaman iksha'arra kaman itma'anna kaman ikfaharra if alalla duk filin da ya zo da ma'aunin if alalla za mu zo insha Allah kuna da hisnul sin ko ta da Abdullahi bin Fudi akan sarfu wallahi ku je ku neme ta ko masha Allah za a iya fitar da ita ai ku nema ku nemi ku nemi ta hisnul sin in Allah da hankali hankali za mu zo za mu zo ta a hankali a hankali insha Allah sun ta'ala to duk filin da ya zo da ma'auni if alallah wal mudahi ka ansasa wal mudahi ai wal mushabihu wal mudari da wanda yayi kama da ika ansasa ma'aunin ika ansasa kaman ihran jama ihran jama kawo ika za su na cikin lamiya eh sosai kwa lalle lamiya ba eh kawo ika za su to yana nuna mene yana nuna lazim ne wa maktaza na zafatan haka nan kuma da fi'ilin da ke nuna tsafta kaman tahura tahura saubuhu ku gane to tahura wannan fi'ili ne lazim tunda yana nuna mene tsarki ne kaman nazufa nazafa ko nazufa ya tsaftatu to fi'ili ne wanda ke nuna mene wanda ke nuna lazimi ne wannan auda na san ko kuma yake nuna ts- rashin tsafta dauda da nu- da nasa saubu da nisa to wannan fili da nisa ya zama mene ya zama lazim wasikha wasikhal mindilu mayanin ya zama mai dauda awaradan ko kuma yake nuna aibi kaman marida marida zaidun marida ai aibi ne ko ka gani kaman a araja ko arija ya zama gurgu fi ne ne lazim kaman amiya ya makance fi ne ne lazim amiya ai yana nuna aibi ne autawa al mu'adda li wahidin autawa al mu'adda ko kuma ya zama ya karbi mutawa'a mutawa'a shine kabulu ta'thiri ta'thiri ta'thiri fi'l al ghairi misali ka ce a fahima sai ka yi mai tashdidi sai ka ce kawo kaka ce madda kai madda f- madattul hadida famtadda da harajtul kura fata da harajat yanzu ku duba da kyau fata da harajat ai ka ganin ya dauki mene ya karbi mene madattu na ja ko famtar da sai ya tsawo ya jawo to wannan shi ma zama fili ne imtar da dacen aslan madda dacen aslan menene aslan ah,
maddahu maddahu na eh maddahu ba ya kamar da eh ina ganin nan bari mu za mu tsaya ne nan haka za mu tashi daidai nan guda auta al mu'adda nan duk da cikin gutsurin baiti ne domin wannan wani magana ne kuma zai kawo mana insha Allah sun ta'ala sai mu tashi da kana abinda ubangiji Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk